الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة يا ترى جوة جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da biyar za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da shida hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sha takwas za mu tashi babi na sha uku inda malam yake babu tahrimu bai'il khamri والميتة والخنزير والأصنام sannan kuma kitab na ashirin da biyu cikin kitabul mutaqat shafi na ɗari uku da goma mana yake babu tahrimu bai'il khamri babu da yake magana akan haramcin siye da siyarwa na giya ko siyarwa duk bin domin bala albay'u yana daukan wannan ma'anar walmaitati da mushi wal khinziri da aladi wal asnani da gumaka duk waɗannan tilkayyar su haramun an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara masa ya kara musu yadda annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jabir ya ji annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kuli yana cewa amal fathi a shekarar da aka yi fatahu makka idan ba manta ba shi fatahu makka an yi da shekara ta takwas bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira sannan wahuwa fi makka lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana makka yace inna allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri Allah da manzo sun haramta cinikayya fiye da siyarwa na giya ko kuma na duk kayan maye duk kayan maye Allah madaukakin sarki ya haramta ko na iri ne inda zai bugar to haramun ne wal maitati da mushi kaga wannan da ake nunowa a media shekarun baya ko har yanzu wani lokacin za gani cewa a wasu kasashe wannan irin naman gwangwanin shanun shanu ne na halal ba buri bane ba jaki ba amma fa katon kato guduwa za a dauka a narka ma eh idan ya fadi ya mutu sai kawai abu tsara nama a sassako wa mutane to nan kaga haramun ne aure mata alaikum al-majdu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqat mun dabba da aka shaki ta mutu haramun ne wal mawqudatu wal mutarajjiyatu wan nadihatu wa ma akala sawa illa ma zakaitu kawai sai wanda kuka yanka su kaɗai za a amma da aka raɗe ta ko ta faɗo daga sama ta mutu saboda ƙatuwa ce ka ce ba za ka yi asara ba duk haramun ne cin to kaga da muke wani khinziri da alade ko limamin garin ku ne yanka alade haramun ne kaga tsaba ko tafiya yake urub na bin sa baya saboda karatun addini in dai yanka ba za a ci ba saboda asalin sa haramun ne Allah ya haramta shi ato wala tunani a ta kasan akwai wani wani alaramba da ya haihu kamar kamar mutanen ba alarambun da ya haihu aka rasa ba shi da kuɗi saboda haka makocinsa John sai sai ba shi kuɗi ya jira ku kawai da aka zo yanka ragon shi ɗaya abokinsa da yanka ɗaya alaramban ya ce su irin mu da ya faɗi juna ya ce wa za a ce wajen yan daura gona yace John alaran ma ya dago ya kalle shi yace haba aran ma yace aran ma John ba ai arne ne yace to ni na musulmi ne John za ka sa yace duk cikin mutanen waye ne baka man da kudin rago wallahi sunan da rasa kuma John ya sa to kaga irin wannan ai zai zai kama alani idan bai samu kudin ba wallahi yanka shi kana magana yace ji suna Allah ya faɗa a kai dan da zai yanka to da haka sai ce wal asnam da kuma gumaka mutum ba zai da gumaka ba shine ake magana to kaga yan tsana ai gunki ce ko sai aka ce in dai yara ake biyo ba wannan katin katin an matan ne suke zuwa suna biya teri suna goya a baya ba ba komai dan ka shiga jami'a za ka gani zai ga ta ki sai aure tana goyo teri zai ka dauka mutum ne kasuwa haka wallahi ashe ba mutum bane kasuwa teri sun riko ta saboda ka ga wannan haramun ne domin wato amfani da su a gurin su da zaran mace ta fara al'ada tana girma kwacewa yi idan yara a gidanka da wasu sun taso wannan ta gaba amfani da ita ba laifi wannan ta dora amma babba da girman ta haramu ne kamar yadda hadisin yana nan ibnu hajar ya kawo a bulugul maram mu sai yace a faqila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ara'aita shuhumal maitati ba ni labari ko kuma yaya wato kitsan muje ba kike tunda ya mutu to kitsan ana iya amfani da shi ba ci za a yi ba shi ma kitsan wani abu ne ya rasulullah in mun yi amfani da shi ya zama haramun fa innahu yudla bi hasbun muna amfani da kitsan wajen gogawa a jikin jiragen ruwa kamar yadda ake yin sambefa a jikin abun nan kaga dan yin smooth a shaf kaga yana ta ilimi to su suna shafa wannan man a jikin jirgin ruwa wanda aka yi da katako sai rautu ya yi laushi sannan kuma zai daɗe dilka ko eh yawa ruwa ba zai rika penetrating ba ba zai rika shigar ta ba to wannan abin da suke masa sai ka ga annabi alaihi salatu wasalam wa yuhadu bi hal julud sannan ana gogawa a jikin jeman biyar fata shi ma kaga aka yi wannan tana dadewa ba tare da ta lalace ba wa yasbihu bi hannasu sannan mutane suna atubalbal da wannan ma abubuwa uku duk suka faɗa da suke yi kaga wannan duk ba ci gaba ɗaya ba ci a ciki fa qala la sai annabi ya ce a'a har yanzu dai haramun ne yana nan eh ba a canja wa suna haramun tana na a haramun dan ka ci albarka ofis sunan ta dai haramun yawwa huwa haramun annabi ya ce sunan ta haramun ne sun magana rasulullah sana annabi alaihi salatu wasallam ya ce inda zalik akan haka ba ajal Allah yahud yace inda zalik akan haka ne Allah ya dine wa yahudawa ba yake tuna musu eh Allah ya ji wa wayo da dabara akan wannan Allah madaukakin sarki ya dine wa yahudi inna Allah lama harama tuhumahuma ku tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya haramta wato um um kisan kitsan alade ko kitsan mushe jamaluhu sai suke narka shi shine jamaluhu sun maba'u sannan suke jiyarwa fa akalu samanahu suke cin kudin in suka narka shi ya narke sai su jiyar su ba kawai sai sai kudin da aka ba su sai su amfani da shi saboda haka wannan haramun ne kai tsaye kaga hadisin na farko yana nuna mana haramcin kayan maye da shan su wannan ijma'i ne malamai suka yi sannan yana nuna mana haramcin mushi ta kowace fuska da ijma'i jima amma banda mushen ne kibi da ba zai iya cewa musulmin nama da fara su wannan saboda ne an samu tafsiri da wani hadisin da ya kasance cewa banda su wa hillat lana maytatani wa daman annabi alaihi salatu wasallam yace an halatta mana mushe guda biyu da kuma jini biyu sai annabi alaihi salatu wasallam yace amma da bayan fal kabidu wa tihal yace mujan guda jina nan guda biyu shine handa da saifa asalin su jini ne wa mal maita dani fal jaradu was samak ko wal haud saboda aka fara da kifi shi kifi ba sai an wato ba sai an ba sai an yanka shi ba in aka same shi matacce a ruwa za a iya amfani da shi to wayannan kaga akwai hadisi da ya nuna kai tsaye wato halal ne sannan hadisin ya nuna mana haramcin alade fiye da ciyarwar da ba ma ci ba haramun ne ya yi amfani sannan ya nuna mana haramcin yin dabaru Allah ya haramta kaza ka ga wani yana ta so sai ya baka cin hanci na tambaya to ai kaza ya fa gani ya sani to so yake za a halatta ba eh sai ta kuskure ma wajen tambaya kaza to da akai kaza kaza kawai so ake وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمره da zarar Allah ya ce kaza kawai ka bi Allah baya so to je kenan na hakura Allah yana so to za a yi haka ake so mumini ya zama na'am na'am haka
doka mai kai wannan yana san nan da nan ita ma ba ta jin maza wane mutum wane mutum wacce take shiga sannan kuma jinin da ba ɗaya na fitowa gaba ɗaya zai fice kan kuma ka fitar jini gaba ɗaya shi zai sa rai ya tafi kuma naman Mm.
lafiya wane mutum idan jin sa jini a jiki wane mutum shi ba mu shiga mu ya ya ya kwakwanta a ciki saboda haka duk cututtukan ma sun kwanta shi sa baka ji yan dawa suna cewa muke kishimi ba kishimi suke cewa saboda haka wannan shi ne ai duk abin da annabi ya faɗa kaga ai cewa duk wanda zai yanka idan qataltum fa ahsinu al-qitla ko wa idza zabahtum fiha fa ahsinu dhabha duk abin da za ku yanka da wanda za ku soke ku kyautata su shine ta hanyar da annabi yake wali yuri wato ahadukum shafaratu yawa saboda haka ɗayan ku yayi wasa abin yankansa wal yuhidda ko wal yurih dhabihatahu sai kuma wal yuhidda ahadukum shafaratahu tan dan ya wasa nan kuma wal yurih dhabihatahu sai ya hutar da abin yankansa ba ka gani su larabawa a saudiya yanzu da- maka da madina ba wai dabba da za a kai ko mutum da za a yi wasu kan kai baya sanin an kai shi kan ka ce mai wannan sai dai ka jara kabbara kansa a ƙasa sai dai ka ji kawai ana kabbara bayan ya gama shi kenan ya ya mai da takobin da suke ya kama gaban sa.
yana yana shiga da wane mutum wane mutum to saboda haka wannan shine to sai ce ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa mun kallake wanne an umar an bin abbas radiyallahu anhu ba qala balaga umar sai na umar ya samu labarin anna fulana ya samu labarin wani mutum ba hamran yana sai da kayan maye fa qala ji fi qatala Allah fulan shi ko wani Allah ya wadaran sa sai na Umar da yi kun ji ba munafiki ake ba an san wani yana sai da kwaya yana sai wa da ƴaƴan mutane ganye kowa kuma in ya zo sai a gaji in ya wuce kuma a yana bata ƴaƴan mutane ai ba wani girmamawa tsakanin ku ne yawwa saboda haka sai yake alam ya alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala shi ne san sai na umar ya tsine mare ce bai san cewa annabi ya ce qatalallahu lil yahuda ba Allah ya tsine wa yahudawa hawlimat alaihim shuhum Allah ya haramta musu kitse wa jamalu suke narkaji ba ba awwa ce siyarwa bai san da wannan ba saboda haka labari zai kai gurin zanan da nan saboda haka kaga shari'a ta zo ne da duk abin da yake da maslaha ne na al'umma haka shari'a musulunci ta zo duk abin da yake maslaha da shi ta zo abin da zai gyara hankali da gangan jiki da addini to za ga matsar wato um, addini yana karfafa sa amma duk abin da zai taɓa wayannan addini baya goyon bayan sa hankali gangan jiki addini to ba a yarda da shi ita Allah ya halatta duk tayyibat ababen da suke masu kyau alkhaba'is kuma ya haramta su yawa an ibn abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi jira da abin Allah tabbata a gare shi yace qatalallahu qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa khabar kenan hurimat alaihim shuhum domin Allah ya haramta musu kitse fa ba'u haskar kafe da shi wa aka lu atmana ha karkashin kudin sai su siyar su kudin kawai to Allah ya haramta su na amfani da shi to kun ji wannan hadisin shine na arki a babu babu riba malam mai bulugul marab yace ko umdatul aqab yace babu riba wa sarf babu da yake magana akan riba duka nau'o'in ta wa sarf da kuma canjin kuɗi domin exchange ana kiransa as-sarf mai canja kuɗi kenan wanda yake dan canji an gane ko ana bin sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tabi'u adh-dhahaba bi-dhahab to ga ka'idar bai canji in za ka je wafa to ka zo ka karanta ko ba karanta bulugul maram duka ba to karanta ba gobe ba in ba ka ba za ka ta shiga matsala karanta da yin janyo ko kai ta samun kuɗi amma ba ka da nufa amma wallahi ka ji alal akalli kana kwatantawa to sai ga za ka rika kwanciya lafiya lau to annabi yace kada ku rika sai da zinare da zinare illa mithlan bi mithlin sai kwatan kwati da kwatan kwati kada mutum ya zo yanzu yana da gram goma na gwal gram goma ya zo yana buƙatar sarƙar ka gram goma kai taka a jare sarƙa ce shi kuma za ta ba a jare shi ba to annabi yace kada ku yi wannan canjin in ba mithlan bi mithlin ba kwabo da kwabo kada wani ya kara wani ka ce na giram sha ɗaya ne inda kai ka gyara taka wurin baka giram sha ɗaya haramun ne bai halatta ba to shi na annabi zai faɗi a za'a sai ce illa misilan da misilin kwabo da kwabo in giram goma ne za ka to ni ma giram goma idan ka je in mutum ya shiga shagunan nan da suke sai da gwalagwalai a saudiya a maka ko madina za a ga suna bambanta ce ma wannan gwaldin dan Dubai ne ko wannan kuma dan haka yawa to in canji ka je ba haramun ne dan dan Dubai ne ko dan ko dan me ake kiran sa kasuwar kurmi ne in dai sunan sa gwal to ya lalla ayi ayi a duki ga wani ba haramun ba wai dan Dubai da dan Madina na wanda dan ina ne ɗayan gurin da suke faɗa za a ga shi dan duban ya fara ha to ko bare da gaske ka zo gol raya kano to kaga ya zama wajibi kenan a karantar da yan kasuwar babu riba amma ni ban samu wannan labarin ba Allah ya tabbatar to a kasuwa ba ce oke to kaji masana'anta rai wane mutum yawa to kaji to sai ce um wala tusifu ba'daha ala ba'd wannan wala tusifu ku dita da kyau kada a bibita a ƙara saji akan saji kun ji daya fasara ta farko ta biyun kuma kada ku rage wani akan wani ko rage ko da jiki ne wala tusifu ba rage ba da kada ku dada ko ku rage saji akan saji haka ake masara shi a ziyada aw naqas wala tabi'u alwariqa bil wariqi kada ku je da azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin sai dai kwatan kwati da kwatan kwati in wannan gram goma ne wannan ma goma ba wai zancen wannan ta Najeriya ce wannan ta Nijar a wala tusifu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi ko ku rage sashi akan sashi wala tabi'u min haza'iban ga wani guri binadin ne kada ku tsaya za'iban wanda ba ta nan binadin da wanda take nan habira kenan habir misali ina da gram goma sai na zo gurin ka kana sana'a sai nake so ka bani sarkan nan ta wata na gida sai nake so ka bani sarkan nan ta ka gram goma kai da za a yi canjin amma ta ana gida to da Allah ya jiya ni ko mun wannan sarkan ina da tawa ba jarariya ba ce ni sarkan nake so yanzu zan sa a kayan ne amma ta ka wannan ni tawa madarar wato gwaldin ne yana gida to annabi ya ce kada a yi wadda ba ta nan da wadda take nan idan ka karba yanzu idan na karba yanzu ni ni ya zama guda nawa ce da ni kenan ba biyu ba ai na ce gram goma ya da wannan da gram ishirin shi da na karɓe wa guda nawa ke hannunsa ko ko ubai ko ɗaya to annabi ya hana kaga yanzu ni nake amfana ba kai ba to annabi ya ce kar ai haka domin yanzu in na karɓa ta ta zama ishirin kenan sai kuma ba ka da ko ɗaya haramun ne to shi za a ta wajen canji aka hana a ta wajen canji shi sa aka hana wannan domin shi yake amfani a rike su kawai da zai wannan kuɗin shi yake amfanuwa da su ba kai ba kuma da wani zai zo bai ga ya aka ba abubuwa aka kifi kifi kifi aka kai aka komo kuɗin da yake a hannunsa aka gani ta za a ina ta ne yawwa ba ka da wata shida na maganar canjin kuɗi yake eh maganar canjin kuɗi yake za mu zo maganar abinci nan gaba kaɗan eh ala ce maganar gero da dawa duk za mu zo nasu akwai su za mu zo na'am eh mun yi wannan magana kwanaki cewa mutum ya zo canji ma a ta canji cewa ya bada wani bangare cewa sauran ka muka ce bai halatta ba mun yi da za ku tuna yawa yawa to shine yadan bi yadin islan bi misali haka annabi hannu da hannu kuma iri daya abin nufi wato kimar su ta zama daya shikenan na'am Na'am. Haka. Eh shi ne magana da kwanaki kuka yi na DDA ɗin nan. Cewa kaga sai an fara karɓar kuɗinka sannan za a baka dala. Asali kaga tun da ba tsari ba ne duk da kun yi mana bayanai sosai da muka fahimta a wannan lokacin sai muku ni ba daga ilimin su sosai daidai ilimin da ba ba yi ne ba amma dai in ka kalli tsarin abin da ya fi kai tsaye shi ne ayyadar biyadin misilan da misilan kai wanda za ka zama ba haka ake waje ne zama ba alar darura ba ya ta za ka eh amma abin da ya fi daidai shi ne abu tsarin musulunci wannan to amma wanda za su yi ina ruwan su ba ruwan su da risalata ba ruwan su da talaka ta ji a kuma da kai min babu zarura shi ne abin da nake fara na ce abin da yasa na dauke shi a min babu zarura a ta waɗanda na sani a manyan malamai masana a harkar ban ji suna sukar abin ba misali kamar da tabajir har da tabajir kwararre ne shi a wannan harka misali wanda kuma babban malami ne wanda za a yi itibari da shi an fahimta da kyau ko to wanda suna kai tsaye sukar wannan abun ba kuma suna tafiyar da biyar yawa to ina ganin akwai kofar da aka bani shi za ka gani shi amma ni kan ba ni da ilimi a kan da gaskiya ban da shi to sai yace um kaga wala tabi'u minha gaiban bi najidin kada ai cinikin wanda baya nan da wanda yake nan wato shi Allah ya ce wa Allahul bai'a wa harama riba ita riba babu wani babu wani kasuwanci da Allah ya ce ya gaice ka yaki da shi in ba in ba riba ba da garba sai fada da masoyin Allah man adadi waliyan faqad adantu bil harb sai kuma dan cewa Allah baka kujin zarki ya ga ba to fa illam tab'alu fa'adhu bi harbin min Allah wa rasulihi ya yi wa lalzina amonu la ta kulo riba a za'afin muza'afa duka allah fara kujin sarki ya hana mu'amala da riba kaga ya hadisin wannan hadisin da za ku iya tuna hadisin ubaratu bin sabit annabi sai da ya kawo nau'in wasu abubuwa yake azhabu bi zahabi والفضة بالفضة والبر بالبر نوعي هنا وزرة وتعبورة أنا الكما والشعير بالشعير شيكما نوعي هنا وزرة جنكابة إتما نوعي هنا الكما والتمر بالتمر والملح بالملح زيت مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد أكا النبي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد idan an samu sabawa na wannan simbol to ku siyar yadda kuka ga dama amma ba a yi shi hannu da hannu naira da dala yadda ka ga dama yadda farashin ta ya kama amma ba hannu da hannu za ka canja min yanzu kai kana da dala ni ina son naira ina da dala ina so a canja min ita to ya halatta ni ka gaya min cewa ga farashin ta ba mitilan da mitilin ba ita kawai yadda biye ne a sharaɗin kuɗi in ya canja sai ba da naira yadda biye ne kawai ba mitilan da mitilin amma sai ba da sai ba yadda biye ne mitilan da mitilin eh naira da naira yadda biye ne mitilan da mitilin shi ta aka ce idan mutum ya yi ya zo canza kuɗin sababbin kuɗi aka yi tsarin nan da ake ga wanda sallah ta zo za su kai wa ɗan mata kuɗi sai a cire a ba su ɗari tara a matsayin dubu ɗaya haramun saboda sabuwa ce kawai to in ka je siya yanzu in ka je siyan biredi su sabon kuɗi za a ba ka wani wanda yake babba ne wanda ya kai tsofaffi da kunkulannu duk kuɗi ɗaya ne to shi sa babu ba ya da abiri da wani bangare akan wani ba haramun to kaga wannan yana wato bayani akan haramci dangane da riba ta'amuli da riba haramun ne riban nasi riban fadl riban riban qarz riban nasi shine jinkiri ka karba ka ce ina zuwa karba kudin kawai yanzu ga dalar na amma ka to ina zuwa daga nan yanzu ya tafi ɗauko ba haramun ne sai dai ban ma dalaka a hannu in ya je ɗauko sai ba ka ka bashi shine daidai to shi ita ake kira riban nasi innaman nasihu ziyadatun fil kufr kaga sai riban fadl shi kuma ta ƙari sai a ƙara bayan tun da sababbi ne ban dubu ɗaya ɗari ɗaya ba ka dubu ɗaya sababbi sai kuma tsofaffi shi ita ce ribar fadil ribar kalb kuma ka zo biyan baki babu yanzu zan kara ba ta biya amma za ka kara dari al asali baki ake makoli ko to shi zalunci ne wannan duk ne dukan su wannan ce ke bayani akai da haramun dukan kaga ya halatta hadisin ya nuna halaccin tinikayya ta kuɗi iri daya azabu bi zabi al-jinnati bil jinna amma bi sharti tamakkuk wata ƙabo cewa da sharaɗin su zama kwatankwaci sannan kuma a karɓa a gurin yadan biyadin mislan bi mislin babu nahi an bayyin wari bi zahab dainan babu da yake magana akan hali akan cinikayya ta gwal a matsayin baki an bara bin adil wa zaid bin arqam na'am walwariki oke walwariki bi zahab da kuma wato azurfa da zinari an ibara bin azib radiyallahu anhu ma wa zaid bin arqam an ajil min hal radiyallahu anhu qala sa'altu al-bara'a yadi na tambayi bara'u bin azib wa zaid bin arqam da zaid bin arqam an sarfi dangane da canjin kudi fa kullu wahidin minhu ma yaqul kowanne daga cikin su kun ga manyan sahabbai kowanne daga cikin su yana cewa haza khairun minni a wanda ya bi ni zani je ka tambaye kowa aka zo gurin su zai ji a tambayi wani dukan su wani ji tambayi wani wani ji tambayi wani ya hayyu ya kai haza khairun minni fa kilahu ba ya qul kowanne daga cikin su yana cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bai illahi bil warqi ilayna to kowanne dai ya bada amsa cewa annabi ya hana a sai da azabu kamar dala da naira amma a matsayin baki sai dai a yadin biyadin mislan da mislan shi ma azurba da zinari a matsayin baki in dai yadin biyadin ne mislan da mislan ya halatta cewa ba ni zan baka dala yanzu sai dala kaza ce to zan baka haramun ne sai ka bashi kuɗin sa yanzu sai dai kuma baki zai baka wannan daban cewa na baka bashi kaga ba canji bane eh san bashi ya baka ne dala ɗari in ka tashi dala ɗari na zaka da mu ana bi bakarata nufayyu bin al-harith kenan قال يجي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء النبي هذا أيدي هن الزنكية tsakanin zinari da zinari. azurba da azurba in ba wato in dai ba wa kwatankwaci da kwatankwaci ba wa amarna an nabta azaba bil birda kaifa shi'na amma ya umarce mu mu je da zinare da azurfa yadda muka ga dama yadda dala ta kama yadda farashi ya tashi a lokacin naira da dala yadda farashi ya tashi ya halatta wal birdatu bil zahabi kaifa shi'na haka nan kima wato azurfa da zinare yadda muka ga dama an gane ko saboda haka wannan ba zancen kawai zan so yadda biyadin kawai amma zancen mitilan da mitilin babu ita inda kuɗi ya canja eh in kuɗi ya canja kuɗin Nijar da Najeriya to wannan sai dai a yi yadda biyadin amma ba zancen mitilan da mitilin domin kowane darajarsa yawa daban ce zai iya yiwa naira mu ta faɗi su kuma sai ba ta ɗaga na'am
a sai dai a baki baki in dai canji zai ma bai halatta ba amma an baki ka baki cewa ga shi bakin dala ɗari in muka da gida ka ban dala ɗari na ya halatta idan aka dawo za a kalli kimar ta kai baki ka baki ya yi eh ya yi kimar ta kawai za a kalla a lokacin sai ya biya ka ya yi amma baki bai ka baki ba canji ba in canji ne bai halatta ba yawa na'am ai kaga sunanta dai dala cewa dala nawa na baka dala ɗari to kawai dala ɗari kimata a ko'ina dala ɗari kai ba ruwanka ko ya ƙaru ko ya ragu dala ɗari ai ta ka bashi yawwa kuma da ba ka'idar ta kenan kullun za ta hau ta sauka kuma ka sani dala ɗari na baka rance to shi kenan amma idan zuwa aka aka canza kuɗi aka canza ka canza ka bashi to iya amount din da ka bashi shi zai biya ka ba zancen dala canzawa kai ka bashi bashin dubu talatin da bakwai shine dala ɗari don aka zo yanzu ko dala ɗari ta zama dubu hamsin ba za ka bashi ba domin kai kuɗi ka karba shi kenan ko da yarjejeniyar yarjejeniyar ta Allah ake so abu ba ta mutane ba eh eh a ba da yarjejeniyar da mutane ke zuwa ce sun yadda cewa ban bashi zan kara ba ba yarjejeniya ba ce shi kenan don kunya da zai ace shi kenan yayi ba ka bari abin da Allah yake so shi za a idan wannan za ta shigo to ba abin da zai zama haram domin da abin da ake zuwa a yi na shegantaka ai da yarda ba kai ka yadda shi ma ya yadda ko ba haka bane ba haka ake yi ba abinda Allah yake so shi ake yi shine kuma imani na shi ne magana da muke yi kaji wanda zai baka rancen kuɗi ya ce wai duk wata ko wani sati za ka riƙa bani kaza ai cikakkiyar cuta ma kenan ba shi za aka hana irin wannan kasuwancin da ake ta fito da su ba cewa mutum ya ce kai dubu ɗari duk wata za a baki dubu goma kai da ganin wannan kasan haramcin ya fito karara domin ka'idar kasuwanci akwai profit and loss yawwa an riga an ba da fit profit a da matsala ba gidan haya ba ba shago ba gidan haya ne in ka zo kace ka sa dubu ɗari biyu shekara wannan ba laifi domin gida ne ko ba haka bane amma wani abu ne za a juya an ba shi cikin babu gaba daya yanzu dan kasuwa ma da suke kuka cewa gidaje sun fo dadin harka biyar da kasuwanci saboda haka shine ma wannan ba daidai bane ba daidai bane shi za a kwarai ko za a gaba a da karshe ba za a wanye lafiya ba da rigima za a karshe wasu ma a kotu za ka ji su ko mutum ya shiga wani tashi hankali ne yawa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqi min riba kawai haka Allah ya ce sai in kuntum kun ji sharadin ko sai mu'mini ne kai zaka yadda ka budu kar Allah amma yadda ake yake haram yake haram din nan an kurewa haram gudu an kure ta wani bai san ya wuce gaba ba to tsaba gudu Jiya ne nake jin ban ma kawai labarin ba mai kirfto kowaye an sa a kaba ki nace ka gani yau ana maganar mai kirifto din haka za ku yi ta rubtawa wallahi ka ji shi kansa oga kwata kwata yanzu an sa a kawai saboda abubuwa mutane ba ma da haula ya ko bila ya kazu ne kauna abadan Allah malam in kana son kuɗi kai sana'a bari ga ba gaskiya amma kana zaune wai wani fai wai wai ran nan na ga magana fai wani ya biyo ne kamar gaske ba ya gama jin karatu yake malam zai gina ma makaranta Allah ya nuna mun wai wajibu kaza ce nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ni na ga abu yana ta lilo haka wai fai din ne wallahi tallahi da kin da kallo mun gama karatu a zira ya biyo gaba kamar wanda zai tambaya kawai sai rage ne mu haka da waya ya wallahi waje kaza makaranta zai gina mun ta fage sai ka zauna ce ta fage wa Allah ya zai a a Disamba ya ta fage wata Disamba wannan to shi kenan za a kai wasu da wani da yawa Allah ya zai a ina gaya wa iyaye iyaye da kakanni cewa duk wanda yake zuwa gurin yakan dan bai ne ka kore shi wallahi ba ta wata lokaci ne amma yana sana'a ko yan kamfan da yake ne amma dan bai ba ta take yi wallahi hure wajen ka kunni ne ka zo kai wato kai kai karawar sai ki rabuwa ya gama hure mata kunni rabuwar ba za ta yi ba kuma ba auren da zai ba shine matsala to wannan shine kaga to annabi alaihi salatu wasalam ya hana amma kuɗi ya bambanta ku yadda ku ga dama ka zo ka sa a talaka farashi a haka in mutum ya ga dama ya siya in bai ga dama bai wata amma dai iri ɗaya ne haramun babu bai in da'amin hidnan bi mislin to kaga ya dawo kan abinci babu da yake magana akan cinikayya abinci shi ma idan za a yi da lallai a yi da mislin bi mislin eh in ɗaya ana bi da idan kudi ni ta addini mali wa bi hurairah radiyallahu anhu ma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر da abu da abu da yake da kudi shi sun yi ruwaya cewa wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya sa wani mutum aiki akan a gonar haibar wa ja'ahu bi tamrin janibi bayan ya gama aikin sa ya ga kawai sai zuwa annabi alaihi salatu wasallam da dabino wani irin dabino mai kyau shine janibi kyakkyawan dabino kamar yadda muka faɗa in ka je madina za ka ga shagunan nan za ka da bido wani iya ganin ka sai shi kala kala kala kala kuma kowanne in ka sa a baki ta tsinsa daban to suna da shi kala kala mai kyau yau da haka ya zo da wani nau'in da biyu mai kyau gurin annabi alaihi salatu wasalam domin su kai bar Allah ya hore musu bikin da biyu fa ja'u bi tamrin janibi ya zo da dabino mai kyau fa kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kullu tamri khaybar hakaza annabi ya kalli dabilan ne yake kai duk dabilan kai ba haka yake ya tambaya qala la sai wannan sahabi ya ce a wallahi ya rasulullah yace na rantsi da Allah ya bashi Allah ba duka haka yake ba inna la na'khudhu sa'a min hadha bi sa'i ana ba mu kwanon tsiri da wannan na wannan idan muka kai kwanon biyu na wani wanda ba irin ta ba dabino ba ba addu'a ba kun san addu'a kawai annabi ya faɗe shi ne amma akwai dabinan da suka fi shi da a wayannan dabinan da haɗin gaske za ka ji kana in kan ta mutum wanda ma addu'a ba da annabi ya wa wannan kirarin ba za ka ji kamar tuta kake wasu dabino ma da nau'i da wanda ba su daɗi amin ya Allah to saboda haka to sai wannan dabinan kamar dabinan da suke kira barni wanda biyu ne mulmulalle haka za ka kullun sa kankani wani ma ka tauna ba wallan eh wato kunna ka kamar yarawa saboda dadi kuma za ka hatta wajen wannan kilo din da suke yi ai kudin zama daban ne to saboda haka sai annabi ya tambaya sai suka ce a dabino muke kaiwa kwano biyu irin namu sai a babu kwano biyu na wannan da na kaba wasa ainihi bi talata ko mu kai kwano biyu a babu kwano uku a babu biyu kun ji yadda suke yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taf'al sai annabi yake karka kuma da geu karka kara kun ji annabi ya hana bi al jam'a bi darahim kawai sai annabi ya ce ka sai da wannan tarkacen naka shine aljamu shine ka tattara dabino kala kala wanda aka tattara na cikin gona da yawa kala kala to ka sai da shi da kuɗi zai ka kasa shi a kowane shi yake so sannan kuma me a sun mabdai bi jarahimi da ni bani sannan ka zo ka sai wannan bishan da kuɗin kuɗin da ka siyar zai ka zo ka sai bishan nan annabi ya hana shi kaga wani zai ga abu ne mai sauki yayi dan an yi wannan sai annabi ya hana domin raba ta shiga domin shi kasuwanci la zarara wala zira to kun ji yadda abin yake to shi ne malamin ke cewa wannan hadisin yana nuna idan liman limamin da yake ko jagora ko sarkin musulmi sai ga wani abu ya faru ko kana jagoranci a masallaci ka ga an yi wani abu ba daidai wato kai faɗakarwa a kai dalili ku shine wannan hadisin ko da baka faɗi mutum kai ne baka ce jama'a kaza ba ba kyau ya kamata kaza da kaza da ake ba daidai bane kar abin ya yawaita eh ka mutar da mutane ta hanya mai kyakkyawa sannan kaga wannan hadisin ya nuna haramcin ribar fadil domin wannan ribar ribar fadil ce da fifiko ko amma da kwano biyu aka fi daya ribar fadil ce haramun ne sai dai ka siyar ka yi amfani da kudin alaikum salam na a wannan kuma aikin kai ya kai ai ba matsalar shi a wannan misali waya ce kamar waya da waya wannan waya tekno ce wannan ma tekno ce amma wannan ta fi to yawwa ta fi kuɗi wannan kawai kuɗi za a je a yi musu wannan naira goma wannan naira biyar ta yi dare na yi tafi a yi kakara sai ka cika ba a wanda wannan alaikum salam eh duk kwaskwarima da za ka yi da yadda nisirar da nake da ka gama kwaskwarima ka ai ta zai mai magana kan kwaskwarima na ita ce ne duk da annabi ya faɗa in ba ka so siyar yawwa ka zo ka yadda da yadda ba wani zancen ai shi ma gwanda abin da suke faɗa wancan da ƙasa a jikinsa kaza kaza in aka rere shi aka zo zai rabu wa ya sa ka annabi ya hana shi ke nan kawai shi ma zamfare ra ka yi bin wani dabara kan zamfare ra da waye waye kai ka annabi ya hada kawai maganin barkar a fara eh shi ne kawai an gane ko yawwa saboda haka wannan shi ne shi za su ce cewa wato al'ibratu bi tasawi qadran la la jawdatin aurada kaji wani formula wannan amsa ce ta wannan magana ta ka al'ibratu bi tasawi qadiran la jawdatin wala radaa abinda ake la'akari da shi shine kawai condition ya zama daya ko balu la jawdata ba kyau ba ko muni ba ruwan mu da kyau da muni in baka san wannan siyar ka karbo kudin ba kyau ko muni yake kallo ba a'a dabino ne eh dabino ne to ba ruwan mu na ka dan Madina ne na ka dan Niger kai ka biyo duk sunan zawa da biyo maganin barkar a fara yawwa shine kawai to kaji kaji yadda abin yake ana bi sai da kudi radiyallahu anhu kala barka ƙara bayani ma wani hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake ga Bilal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Bilal ya zo gura Annabi alaihi salatu wasallam bi tamri da wani irin dabino balliyun mai kyan gaske shi ne ɗan ƙanƙani yalo ne gajeru ɗan gajerun dabino shi ne balli gajerun dabino mai zaƙi kamar zuma shi ne wanda nake muku wani zayin tattaunawa za ka ji ba ƙwallo to haka yake ɗan gajeru masu zaƙi mulmulallu shi ne balli faƙala na wani nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi min aina hada wannan kuma daga ida kana bilal sai bilal yace kaga shi yake nuna wa da bine da yawa a Madina eh eh sai bilal yace kana inda na tamru rabiul annabi da ya san a da yanzu Madina a gefen Madina ba irin wannan dabina ina muka samu wannan sai sai na bilal yace muna da wani dabino ne mara kyau irin wanda za ka hawan ya fara wannan dan bize bizar haka fabitu minhu sa'aini bi sa'in li nud'ima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ina je na kai kwano biyu aka bani kwano biyu dan mu kawo annabi in ji bilal faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalik annabi yana jin haka yayin da ya ji wannan zai ce awwa awwa wato kalma ce ta ta ta wato ta ta zakir an fahimta da kyau ko awwa aw asha asha irin wannan misali da Hausa an fahimta da kyau ko eh cewa ainu riba wanda ai shine tsantsan riba tsantsan riba kenan kana nema shine dai kamar wanda kamar asha din asha asha kana jin wannan ka san abu bai kyau ba ko mu je sai kai to misali da Hausa abu bai ba wannan shine ainu riba wane mutum la taf'al yace karka tsara walakin idza aradta an tashriya idan kana so ka siyar kana so ka siya babi'i shamra bi bai'i bi bai'in akhar ka siyo da biran da wani siyayya daban wani kudin za ka yi amfani da shi daban ka biya ba wai ka dauki kwano bi ka kai a baka ɗaya ba sun mashkari abin nufi ba zai jamra to ka sayar da dabinan bi bai ina akal da wani kasuwancin daban sun mashari sannan ka siyo na to kaga zan ya kare na da ce ai duk da ce a mayar ba kan dai a tsara eh kaga dokar yanzu take sauka yanzu take jin ta cewa daga nan kada a tsara ba wanda aka ce mayar eh yi ma wannan fito ne mai zaman kanta saboda a lokacin ake ba da fatawar take sauka ana ji da irin kaga su ma an sun sani ai ba za su ba in ka lura gaba ɗaya akan rashin sani suka yi yawa ana ji da irin kudiri radiyallahu anhu qal kunna nurzaqu tamra jama'i abu da irin kudiri yace mun kasance ana azurta mu da dabinan yayi shine wanda za a tattaro a tattara shi ne wanda na gaya muku za ga kala-kala a ciki kafa shara haɗe-haɗe na dabiru shi ne aljama wa huwa al-khildu min at-tamr ga kiran sai ce shi ne ta kuɗe ɗaya ne ta dabiru ba kala ɗaya bane wata ila mutum aiki ne bayan ya gama aka tattara aka ba shi irin wannan wa kunna nadi'u sa'aini bi sa'in mun kasance muna sai da shi da kwanan biyu sai a ba mu ɗaya mai kyau don wancan ba iri ɗaya bane mai kyau faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la ta aini bi sa'in daga yau kana ƙara bada kwano biyu a bada ɗaya domin sunansa da biyu wala dirhamai ne bi dirham kana ƙara bada dirham ne biyu don naka gyaran ne ka ce shi na baka biyu ni na ba gyaran ne ba ka bani ɗaya gyaran ta ba don taka sabuwa ce a isauri yanzu kafin a daina karɓar naira ka rabu da ita eh kafin lokacin ya zo kafin a zo a fara wani turanci ka rabu da ita kawai abu a zo ka fara neman fatawa ko ba haka bane in kafin lokacin yayi ka fara neman fatawa da za ka yi kwaskwari ba rabu da kuɗin ka su zama invisible ko kaga a can ba abin da za a yi ba suna na a iska da wannan shi ne kaga irin wannan dabarun su bai huda suka rike za ku iya tuno وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما wannan dalilan da ya janyo duk Allah ya ce saboda zalunci irin da Yahudawa muka haramta musu abubuwan da da an ba su dama ba su amfani da shi wallahi mu ma da wahayi na sauka ko sai an ƙara haramta wasu abubuwa saboda duk irin dabarun da yahudawa suke mu ma mune yahuda ba ta cewa albarka ofis amma mu muna faɗa mutum zai ke gantaka kwanan nan muna hira da wani ɗaya daga cikin dattawan masallacin da yake gaya a cewa wani a ma'aikatar su yana cewa wai saboda tsabar ke gantaka shi kansa ya san yana wawura a ofis wai ce wai ya ware wata miliyan bakwai cewa ya ga ƴaƴansa ko ya mutu a bayar ka ji wani rainin waye dan Allah ka ji wani rainin waye wai ya ware wata miliyan bakwai ko ya mutu a bayar to kamar yadda yanzu ba su waye ya gaya ba za su bayar in ka mutu to kuma kaga wanda ya zo ya ce ba yanzu miliyan bakwai kawai ai ka san ba iya wannan bane wai ko ya mutu a mayar Allah ya sauke saboda ya san cewa ba ta daidai ba eh ai suna tattaunawa wai a junan ya ba cewa ya wawura to shi ne ai ana hira da ƴan uwansa abokan aiki yake cewa ai ya san abubuwan da suke amma ya ware wata miliyan bakwai cewa ko ya mutu a mayar shi yana so ya nuna musu shi ne musulmin cikin su cewa musulmatin mu'mina ce Allah ya sauke wane mutum ai wannan haba shi za a yi wani Allah ya ce ko da Allah yana Najeriya eh saboda ya ga yadda ake wawura kuɗi a Najeriya ko kuɗin ya ki karewa ya je kare akwai bayan Allah a ciki ana bin sa ibn kudi radiyallahu anhu kana ana bin sa ni azzayyat abi sani wannan azzayyat ka ji sana'a ta ko ba fa yake ba mai yake biyarwa ba dan fa bane eh azzayyat annahu sami'a abaka ibn kudi yaqul ya ji abu ta yin kudiri yana cewa na'am yana cewa ad-dinaru bi dinar in za a ciniki dinari da dinari wa dirhamu bi dirham dirhami da dirhami kale yake fa qultu lahu dinari fa inna ibn abbas la yaqulu to wannan magana da kake faɗa ba ita abdullahi da abbas yake faɗa ba fa kala abu sa'id ya abu ta yin kudiri yake ta antu na tambaye shi wa qultu sami'tahu min annabi sallallahu alaihi wa sallam nace masa wannan maganar da kake faɗa daga annabi kaji aw wajadtahu fi kitabillah ko a qur'ani ka samu ala fi kulli dalika la aqul yake dibbiye ba daga annabi naji ba ba kuma a qur'ani da gani ba wa antum a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni ya hakuri kun fi ni sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce walakinnani akhbarani usama usama ne ya bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la riba illa bin nasi'a babu wata riba in ba ta nasi'u ba shi ya abin da ya sani yake faɗa to sai ga ya marga yadda karatun yake yace iya abin da nake kenan daga Usama yace amma na sallama cewa kun fi ni sanin me annabi yace saboda haka ya sallama wata maganganun da muka yi a baya duk suri akwai ribar nasi'i din akwai ribar mazal akwai ribar qardu shine magana da take daidai an bayyana da kyau ko yawa idan ka je can aya ta ribar da ce wa in kana zuwa ukiratin fa naziratun ila maisara in ka je kana bin mutum bayi bai da shi sai ka daga maka fa yau wa zuwa Allah ya hore maka lokacin da Allah ya domin ba mutum baki sadaka iya baki kawai duk kwanakin da zai yi kamar sadaka kake baki yawa sai dai ka gane fitaurin baki ne ya dawo ba da shi sai ka kiyaye shi kenan amma dai ka sani cewa wato sadaka an baki taimako ne to wannan shine abin da ƙarshen hadisin ya kawo to kaga wannan yana nuna mana ne munazara ta tsakanin ɗalibi da malami domin ita aka yanzu a nan ya cika to to dama mun zo ƙarshe a sannan kuma ta haram ce ribar fadin bil ijma cewa haramun ce za mu tsaya nan mata ji aqdul halal wa tarku shubuhat cewa yadda mutum zai rika amfani da halal ya kare shi ba shi za mu tashi insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai ni Allah ka ba mu ladan ta wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mu muna roƙo Allah da sunan da kyawawa da sokun da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi wannan da suke mana siya da addu'o'i na alkhairi masu neman aiki da sana'a da waɗanda wato suke yin wasu ayyuka na kwas a wasu wurare daban-daban muna roƙo Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa masu neman jari da masu neman sana'a Allah ba ku zargi ka agaza mu talauci da kuncin rayuwa da ake ba wani Allah ka yaye mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah abin da ba za mu iya ba Allah iya ba ne muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon da muka kusa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan da ke Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin da ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaban waɗanda aure ko ko a gaban Allah da ɗaukakin sarki ka tallafa mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ya kada ka bamu da ruwa su tsafin kawo kan mu Allah ka bamu wajen da za su tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da sifofin da wanda kuka mata san mu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da sifofin da wanda kuka wannan ya wato jami'a ta zamani Allah ka kare mu اللهم آمنا في أوطاننا وآخر حيمتنا ولا تغولنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين